العليم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da yau barkan mu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan tv da rediyo na bonfere a nan birnin yamai inda kowane rana ne kamar ta yi muna haɗuwa tare da shirin malami shek abdulmalik hamid inda yake gabatar muna da karatu na kan almustalhat a yau muna juma'a shidda ga wata na takwas ta hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu ya yi daidai da sha tara ga wata na uku miladiya ta isa alaihi musalam shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya to yan wa idan ban manta ba satin da gabata malin ya mun karatu kan al-ijram to yau ina tsammanin za a yin matashi kan al-ijram sai mu shiga cikin sabon maudu'i na biske ga at-tamyiz akan kallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai barkanmu da saduwa da ku a wannan kafa Eh, kamar yadda muka sani yadda alaramma isa ya bayani cewa dukkan ran juma'a daga karfe tara zuwa goma na safe a nan gidan tv na bonfere muna gabatar da darasi muna gabatar da nasiha ga kawunan mu gaba daya wanda kuma ga dukkan alamu wannan shine darasin mu na karshe a wannan shekara sai kuma bayan sallah babba za mu shiga hutu da izinin Allah in Allah ya kai mu rai to satin da ya gabata idan waɗanda suka bibi darasinmu sun mun tattauna kan kalima ko al-mustalah na al-ijram yau za mu ɗan yi tsokaci akan mustalah na al-ijram sannan kuma za mu kulle ko za mu liƙe ko za mu tuƙe ko za mu dasa aya akan mawdu'i na at-tamyiz insha Allah rabbul alamin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya maudu'i na al'ijiram da muka tattauna a kan shi shine abin da yake nufin criminality muka ce na nufin looting da english looting l-o-o-t-e-n-g wato mabannata masu yin banna bisa ga doron ƙasa mun zano su ɗaya bayan ɗaya a tarihance to a nan abu biyu ne zan tattauna ko zan yi tsokaci a kansa akan wannan kalima kalima ta al'ijram masu laifi ana kiransu al-mujrimin an gane ko ko aljarimi da tunda mun ce akwai sulatin shi duk da yake alqur'ani bai yi amfani da shi ba sai dai almujrimi to duk lokacin da kaga alqur'ani ya kawo kalima ta suna an gane ko to tana dauke da waɗansu ilmummuka daban-daban waɗanda sai wanda ya karatu yake fahimtar su na farko kalima ta almujrimi na duk inda kaga ta zo ko duk inda kaga alqur'ani ya kawo sifa to abu na farko akwai al-ijmal al'ijmal in an ce al'ijmal shine daga ajmala yujmilu ijmalan shine abinda an ka kawo a dunkule shi yasa ake kiran jumla da larabci jumla domin an dunkulo ta da ta kawo wata ma'ana an dunkula lafazi da lafazi ko kalima da kalima to don haka duk inda ka ji qur'ani ya kawo irin waɗannan mujrimi na fasiki na kafiri na akwai al-ijmal a ciki misali mutanen annabi nu eh, annabi lut alaihi salam da Allah ya halakar da su a cikin eh, suratul eh, al-a'raf da Allah yake bada labarin sai ce wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin to anan al-mujrimina fihi ijmal masu yin laifi to ina laifin nasu to kaga dole sai ka kuma cikin waɗansu ayoyi sannan ka samu laifuffukan su waɗanda aka zana misali kaga daga cikin laifin su a innakum la ta'tuna rijala wa taqta'una sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar kidan kaga yin luwaɗi da kuma fashi akan hanya kamar da waɗansu malamai suka fassara an gane ko eh, da fashin hanya ta ta'u da sabila wa wa ta'tuna dijala kuma kuna zo ma mazaji an gane ko wa ta'tuna fi nadikumul munkar kuna zo ma abubuwa mummuna a takaicen takaitawa dai zaka duba lalle fukan su daga ciki akwai shirka ba su yi imani da Allah ba misali da sauransu to kaga wannan shi zai fassara maka laifukan su abu na biyu sai ka gane akwai kiyasi shi yasa Qur'ani ya kawo mujrimina dan a nuna maka duk mai laifi irin abin da ya same su shine zai safi zai safe shi ina fata ana fahimta da shi yasa Qur'ani yake kawo sifa bai damu da sunan wani ba aikin shi shi yasa ma a cikin suratu wato abin nan eh, suratu hud da Allah ya kawo azaban mutanen annabi lut sai ya ce falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك ستي وما هي من الظالمين ببعيد وما هي ما لم يسكتي وما هي أي قرور قرآن النبي لوط بسكتن تيني سبا وأنتم ما لم يسكتي آآ وما هي an gane ko ma'ana azaba domin yana kuma zuwa ga azaba irin azabar da aka yi musu bi ba'id ba ta kasance mai nisa ba ga azzalumai kenan duk inda azzalumi yake azabar Allah ba nisa take gare shi ba ina fata an fahimci ni to wannan shine abin da ke so in faɗa akan kalma ta al-ijram abu na biyu mun yi alƙawali akwai abin da ke da alaka da wagga kalma ta al-ijram a cikin tafsiri da ya gabata na ƙarshe a masallacin Imam Malik mun ce za mu yi bayani akan kalmomi guda biyar kalima ta kafirci da kalima ta zalunci da kalima ta fasikanci da kalima ta shirka da kalima ta munafinci mun ce akwai bayani mai muhimmanci a ƙarƙashin waɗannan kalmomin waɗanda da yawa daga cikin ɗalibai ba su hankalta mishi ba idan muka ɗauki kalima ta kafirci ta samo asali ne daga kafara yakfuru kufranan an gane ko wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna asalin kafirci da larabci asalin sa yana nufin suturcewa shi yasa ake kiran dare alkafir shi yasa ake kiran mai noma alkafiru shi yasa Allah ce ka masali ghaisin a ajabal kuffara nabatuhu mai noma li'annahu yakfuru al-habbata fil ardi shi yasa yana da kyau mutum ya fahimci wannan kalima ta wato zalunci az-zulmu malamai suka ce az-zulmu daga zalama yazlimu ne an gane ko fa'ala yaf'ilu shi kuma waɗansu malamai sun tafi cewa asalin ta wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi ka aza abu ba wurin sa ba an gane ko ko ka sha nono kafin a cire masa mansa shi yasa al- um, cikin mukama hariri ya kawo wani lughuz a yakunu alqadi zaliman shin yana yiwa alkali zaman to zalim kaga nan zalim zaka fassara shi da azzalumi sai ce a'a nan zaliman abin da ake nufi shine ya sha nono kafin a fidda masa mai yace idza kana aliman hariri yace inda yana da ilimi to kiran kaga kalimar akwai abin da take nufi amma abinda na ake nufi ake nufi az-zulmu wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi ka aza abu ba wurin sa ba shi yasa shirka da sauran abubuwa ma an kira su zalunci saboda ka dauki ibada ka aza ta ba wurin da ya dace ba inda shirka la zulmun azim sannan kuma kalima ta fasikanci asalin ta daga fasaqa yafsuqu ko yafsiqu ana cewa yafsiqu yaf'ilu kuma ana cewa yafsuqu fisqan wa fusuqan an gane ko wato masdar kin shi na idan mutuwa fisqan Allah ce zalikum fisqa اليوم يئس الذين كفروا من دينكم سنيرم فسوقا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان تو أصل كلمة فسق تنفي الخروج فتح to me yasa aka samu fasikai suna fasikai li annahum kharaju an ta'atillah ko kharaju an awamirillahi subhanahu wa ta'ala sun fita daga cikin da'a Allah duk sabon da zaka yi ka fita daga cikin da'ar Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko to sai kuma wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun a cikin suratu wato al-maida to sai kalima ta gaba ita ce kalima ta shirka ita kalima ta shirka asalin ta tana nufin hadawa daga ashraka yushriku ishrakan an gane ko wato ya hada abubuwa shi yasa kenan wanda ya hada wani abin bauta da Allah shi yasa aka kira shi mushriki an gane ko Na'am.
to sannan kuma akwai eh, kalima ta munafinci daga nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafaqatan haka masu dauke shi kizo masu dabbi gare shi qatala yuqatilu qitalan wa muqatalatan nadala yunadilu nidalan wa munadalatan to nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafaqatan amma nifaqan shi aka fi amfani da shi ba a cika amfani da munafaqatan ba shi ko wannan kalima tana nufin wato ɓoyewa ka ɓoye abinda ka yi imani da shi sai ka bayyana wani abu domin munafikai sun ɓoye kafirci sun bayyana imani Na'am.
to asalin shi suka ce akwai wani tadabba da ake kira alyarbuwa ban sani ba ko nan kasashen mu akwai ta za a iya fassara ta ko a ce dila ko a ce kuregi ko abin da ya kama da haka shi alyarbu'u din nan yana da ɗaki wanda ake kira nafiqa'u can cikin raminsa an gane ko idan aka kuru shi to zai shiga ta wannan to ashe ana na ana jiran shi can ya buɗe ta kofa sai shi ta cikin nafe ƙafu Sai- to shi ko munafiki haka yake in ya shigo muku tana sai ya fita tana na'am an gane ko to kenan tana nufin ɓoye abinda ka yi imani da shi to sannan kuma wa- waɗannan kalmomin guda biyar abin da yasa na kawo su saboda suna da muhimmanci a rayuwarmu ta yau shine cewa a wani lokaci za mu kalli asalin wagga kalima ta lugha kafin mu san ma'anarta a shari'a domin kafin alkur'ani ya zo larabawa sun kasance suna amfani da waɗannan kalmomi an gane ko Na'am.
na ɗai kenan na biyu kuma shi da nifaku da alkufuru da azzulmu da alfisku da ashirku da annifaku dukkan su kala biyu ne manya idan za mu raba su akwai wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci akwai wanda bai fitar da mutum daga cikin musulunci na'am
ina fata an fahimce ni.
Na'am.
misali sibabul muslimu fusuq hadisi na sahih muslim zagi musulmi fusuqun fasikanci nan ba a nufin ya fita daga cikin musulunci ba na'am karami kenan karami ake nufi Na'am.
kufrun duna kufrun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗansu daga cikin al'ummu sun ce bihima kufrun suna tare da kafirci anniyaha yin kuka ga wanda ya mutu kaga wanda bai hita da mutu daga cikin musulunci yana da shin kaba'ir na'am ina fata an fahimce ni az-zulmu yana nufin zalunci bani isra'ila Allah ya ce wa ma zalamu da busu zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yazlimun kansu kasance suna zalunta Allah ya sauka musu da abinci suka ce a canza musu to wannan ai bai zamantuwa a dauke shi zalunci wanda zai fitar da mutum daga cikin musulunci to haka fasikanci haka kafirci haka shirka shirka ya zo cikin hadisi wato iyakum shirkul asghar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na hore ku ko ina tsoratar da ku daga shirka karama tace arriya ita ce riya kaga nan bata fitar da mutum daga cikin musulunci ba kenan sai mu gane cewa haka kalima ta munafinci ayatul munafiqi salas hadisi na Abu Hurairah da hadisi na Abdullah ibn Amr an gane ko eh, akwai alamun munafinci guda hudu can an ce uku na an ce hudu a da yace can salas ba yana nufin bakin uku bane dan bai ce faqat ba da yace arba'un ba yana nufin su kadai bane in ka dauki hadisai da ayoyin Qur'ani zaka fitar da sifofin munafikai masu yawa nan yana fitar da waɗansu ne da ake son ai magana akan su to ina fata an fahimci Na'am.
to wannan idza hadatha kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana da wancan yazo cikin hadisi na Abdullah ibn Amr wa idza khasama fajara an gane ko to duka ba ana nufin munafici ba annifaqul akbar kenan nan idan ka je hadisi ko aya ta zo da sunan munafinci ko kafirci sai kai kokarin ka gane babba ake nufi ko karami domin wannan yasa khawarij da mu'tazila suka yi ta kafirtar da duk mutumin da aka ce ya aikata kabira na'am sai a ce afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawuna kaji an ce mu'mini da fasiki ba su zama daya an gane ko fa amman ladina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa wanda sun kai imani suna aljanna wa amman ladina fasaqu fa ma'wahum nar wanda sun kai fasikanci suna wuta to ai da ka shagiya ka kafirta kaga wannan saboda gurguwar fahimta an gane ko ba su fahimci cewa kalimar tana ɗaukan ma'anoni daban-daban ba Na'am.
to wannan anan da ke son in ja hankalin ɗalibai akwai babba akwai karami kafirci akwai babba akwai karami munafinci akwai babba akwai karami dan ka bambanta su Na'am.
abu na karshe a gurguje saboda maudu'in mu na karshe na kuma dole ya kamata a ce wani abu a cikin sa shine cewa waɗanda kalmomin da kake gani wani lokaci idan suka zo farfuwa suna ba da kishiyar abin da aka ba su kaji wata sabuwa akwai wani malami da littafi suna ne al-awdad kalmomin da ke bada ma'anar kishiyoyin juna daga cikin su akwai azzannu menene azzannu zanna in nace zanna yayi zato ko Na'am.
to allabina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne waɗanda suke mi masu imani yazunnuna kaga dole kace sun yi yaqini don in kace sun yi zato zaton haduwa da Allah kafirci ne Gaskiya.
a'a tabbat sun yi imani za su haɗu da Allah al-awdad ake kiransu to nan ma waɗanda kalmomin na fasikanci da kafirci duka suna iya shiga cikin al'adab su koma cikin siyaki su ba da ma'anar kishiyar abin da ake nufi misali mi ake nufi da kalma ta kafirci
kafirci kafirci ko mutumin da ba musulmi ba to wani lokaci kalma ta kafirci tana nufin musulmi
to kan kallon ai sabuwa ta ko No.
yanzu wani na zaburo mini No.
to wani ba da ayat qur'ani Allah ce la ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wanda ya kafirce ma taghutu idan ka kafirce ma taghutu ka zambi ka zan musulmi dole na ka yarda da wagga wanda ya kafirce mu shirka ya zambi musulmi to in baka yarda da wagga ba bari ma ya ajima don naga kana shakka Al- Allah ya ce a cikin suratul mumtahana قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله سيزنك تمي كفرنا بكم من كافر تمكم كافر تم كافر تم مسلم تني
na fata wannan kenan kalma ta kafirci wani bi tana nufin musulunci Mm.
kaga wani bai san- bai gane wannan ba Gaskiya.
to kenan hakan ga wani lokaci ana kawo wa kalma dan ba tana nufin wannan ma'anar ba sai ta zama to ta bada ma'ana haka yanzu misali kalma ta shirka suna amfani da ita sai a ce haza mushrik Mm.
wai mai mata biyu ake nufi domin ya yi ta farko sannan ya hada wata da wata kaga nan mushrik ba wancan mushriki ake nufi ba kan kallon ina fata an fahimce ni No.
Eh, in sun ce muwahid suna nufin mai mata daya to hakan ga irin kalmomi akwai lokacin da ba irin ma'anar da suke so ba kake sa tsammani suka dauka ba kake zuwa ka ba su wata ma'ana karshe ka fada cikin matsala kaga kalma ta zalunci misali wa- idan aka niyyar zaluncin ka kan nemi haƙƙin ka wani lokacin ana kiran ka zalun- azzalumi amma ba wai dan kai zaluncin ba min babil mushakala Allah ya kawo wannan faman itada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum wanda yayi muku ta'addanci ku yi masa ta'addanci alhali ma'ana ku kare kanku daga zaluncin sa ku nemi haƙƙin ku wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna mummuna tamkarta alhali neman haƙƙin ka ai ba mummuna bane ina fata ana fahimta ta to wannan ina kawo shi ne saboda ɗalibai su rinka fahimtar kalima tana iya ɗaukar ma'anar da kai ba ita ka sani ba surtu in ka dogara ka yarda da kanka ɗari bisa ɗari kana ganin kai malami ne ko ko baka binciken siyaki da asbabun nuzul ka je ka faɗa cikin tashin hankali haka kalima ta munafinci mutumin da yake son ya yaudare ka ka ƙi yarda ya zo da maka da wata magana idan ka gaya mishi yadda zaka kida ai wannan ba ba ba ba ba, ba munafinci bane domin ka bari a zalunce ka shine wauta ina fata ana fitata kenan sai ka gaya mai maganar da ba ita yake so ba saboda ka tsira da ranka to wannan na kawo shi ne shi ma saboda eh, ɗaliban ilmi su fahimci tahiyar kalmomi ba haka ne ake tuma ana fassara kalmomi idan da aka dama ba za mu shiga a gurguje cikin maudu'in mu na ƙarshe shine maudu'in mu na at-tamyiz kalima ta at-tamyiz daga larabci taf'il ne ta samo asali daga mayyaza yumayyizu tamyizan shine wato bai- bambanta abu kuma ana cewa maza ya mizu wato eh, mizatan ko maizan shine rarraba abu bambanta abu sun ka ce farazahu da zayon na faraza shine ya rarrabe abubuwa azalahu ya keɓance shi ko ya ware shi shine at-tamyiz amma a cikin ilimin nahawu ana nufin kalimar da za ta fassara wani fi'ili ko suna ita ake kira tamyizi da ya kamata mu fahimci wannan No.
da an gane sai a ce qutila bahsan an kashe shi amma ta hanyar bincike ina fata an fahimce ni No.
wato uje a darban an ji mai rauni ta hanyar bugu shi uji annan abin da ke fassara shi darban kinnan sannan ismu tafdil yana zakkuwa da tamyizi shi ma kamar a ce ahsanu ta'wilan shi an mafi kyau mafi kyau mi sai an ka ce ta'wilan tawili ko makoma ina fata ana fahimta ta sannan tamyizi kalima ta ghaira ita tana daga cikin kalmomin da sun kace tana zakkuwa da tamyizi kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya as-salis na uh, wato uh, Sheikh Abdul Latif Shuwairif ya kawo kalmomin da suke zuwa tamyizi a larabci to wannan shine kalma ta tamyiz bari mu koma cikin qur'ani don ta zo cikin qur'ani mu fara da alqur'ani gangaram Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu ali imran yake cewa ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib akwai qira'a hatta yumayyiza alkhabitha min at-tayyib idan muka duba imam wato hamza da imam khalaf da imam al-kisa'i da imam yaqub su suka karanta hatta yumayyiza haka kuma yazo a cikin suratu al-anfal sai Allah subhanahu wata'ala ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib ko liyumayyiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wadanga da muka faɗa imam wato al-kisai da hamza da khalaf da yaqub sun karanta liyumayyiza yumayyiza ko ma za yamizu kaga da thulasin tunda shi ma za yamizu harafi uku ne mayyaza kuma harafi hudu ne amma dukkan su suna ta'addi zuwa ga maf'ulun sai dai zaman to maza ya bambanta mayyaza yana nufin akwai karfin bambantawa za a ci gaba da yi sai an warware to sai Allah ce Allah ba zai bar ku ba ku zamna haka kara zube ma kana Allah li yazara al mu'minina ala ma antum alai hatta yamiza al khabitha min at tayyib sai Allah ya bambanta mai kyau da mummuna to a idan an ce sai Allah ya bambanta mai kyau da mummuna na ana nufin mutane domin dabiri yana iya komawa zuwa ga mutane a cikin mutane akwai mai kyau akwai mummuna hatta da cikin abubuwa akwai mai kyau akwai mummuna yanzu kaga musulunci da yazo dan ya nuna muna ababen da suke da kyau da wanda ba su da kyau shi yasa Allah ya faɗa daga cikin muhimma abinda aka turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi wato allazina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith kaga yana wato halatta musu da izinin Allah at-tayyibat abubuwa daga wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith yana haramta musu mummuna kiran kaga za a bambanta ko da amma a cikin mutane sai Allah ce ba zai bari sai ya bambanta dan nan ana zancen yakin Uhud na ba a ce nasara ba waɗansu mutane sun fara waɗansu suke suke sai Allah ce a'a Allah ai ba zai bar ku ba daga cikin hikimar da tassa aka yi wannan yaki dan a bambanta masu imani na gaskiya da waɗanda ba su da gaskiya shi yasa zaka ga ayoyin da suka yi bayanin kan bambanta su suna da yawa kaga nan hatta tufidul ghaya har sai Allah ya bambanta Allah kuma subhanahu wataala ya bambanta ta fuskoki daban-daban ka dauki ayoyi nan ba aya guda ba ko biyu ko uku suna nan masu yawa ina fata an fahimci ni ka dauki dalilan da suka sa aka yi yakin Allah ya faɗe su daga cikin su Allah subhanahu wataala ce in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu wa tilka al ayyam nudawiluha bainan nas wal ya'lam Allahu alladhina amanu don Allah ya bam ya bayyana masu imani wa yattakhidha minkum shuhada dan kuma ai wasu su yi shahada don in ba ayyakin ba ai shahada wal yumahhis Allahu alladhina amanu dan Allah ya bambanta ya tace masu imani wa yamhaqal kafirina dan ya halakar da kafirai ma'ana wadansu za su mutu anan sannan ya ci gaba da bayani wali ya alama Allahu allazina amanu wato wali ya alama allazina nafaqu a san waɗanda suka yi imani da waɗanda suka yi munafici duk yana daga ciki daga ciki kuma ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib duk suna daga cikin dalilin da sa aka yi yakin to wannan mun samu kaliba a larabci da dan abin da ta kumsa sun da duka a gurguje na muke abin nan to kalima ta at-tamyiz cikin kowane ilimi a duniya akwai ta oh sannan cikin kowane al'amari na duniya akwai at-tamyiz shine asalin ilimi shine asalin ilimi idan kaga mutum ya iya at-tamyiz a cikin kowane al'amari to wannan mutum yana da hankali kuma duk abin da ba a sa at-tamyiz ciki ba to akwai wai akai labari bari zan bada misali duk ilimin da ka sani na duniya yanzu kere ilimin kere kere bisa ga tamyiz da aka gina shi saboda za a gane wannan in an sashi yana yi wannan baya yi wannan wurin ya dace in yi noma wannan wurin bai dace in yi noma ba kiyasi malamai sai su gane wannan ya dace a kamanta shi da wannan sai a basu hukunci guda wannan bai dace a kamanta shi da wancan hukunci guda ba waccan aya ta dace a fassara ta da waccan aya domin ta yi kamanceceniya da ita ko ta hanyar huska huska hukunci ko lafazi ko kuma ma'ana ko kissa waccan kuma bata dace ba na fata ana fahimta ta to waɗannan shine dalilan da ake bi cikin kowane ilimi in kana son ka fice karantarwa ka sai ka bambanta tsakanin ɗalibanka wannan ɗalibi yana da ƙwazo sai haɗa shi da masu ƙwazo don za su iya tafiya tare waɗannan ba su da ƙwazo sai a rarraba su ta nan ne malami yake iya tace ɗalibansa kuma ya karantar da su karantarwa mai kyau waɗanda ba su da ƙoƙari ya yi ƙoƙari ga ya zai sa su yi ƙoƙari to shi a at-tamyiz duk cikin harkokin duniya kaf in baka gane at-tamyiz ba ka mutu idan kana da ɗa biyar to kowane ka san aikin da ya kamata ka sa shi domin wani in ka sashi wani aiki ba zai iya ba ko kuma bai yi bai da niyya kenan ko in ka sashi kayan aikin banza at-tamyiz cikin abokananka sai kana da at-tamyiz ka gane wani na in musiba ta taso ma za ka nemo wa hatta da cikin ƴan uwanka da jini dole sai kana da at-tamyiz akwai wanda in ka hada mai ka hada ma banza karama ka nemi abokinka to haka ne al'amurra suke tafiya cikin al'amari komai ana son ka rinka at-tamyiz domin haka ne al'amarin mutane yake tafiya an gane wannan da kyau ko to madalla kenan cikin ilimin mathematics da menene duk aka haka ne aka gina su a gane wannan abin in an sashi yana amfani ko wannan yafi wannan amfani sai a kera mota a kera jirgin sama a yi kaza a yi kaza a yi kaza okay wannan kalma ta at-tamyiz kenan a cikin kowane al'amari na rayuwa sai mu zo zuwa ga at-tamyiz a cikin wato al'amari mun ce kala biyu ne akwai at-tamyiz as-sahih bambanci wanda yake ya inganta akwai at-tamyiz wanda yake ghairu sahih bai inganta ba to akan haka ne zamu gina karatun mu sai mu je abinda lokaci ya bamu mu kawo Ehm, na farko zamu fara da at-tamyizul awwal shine ake kira at-tamyizu al-unsuriyyu at-tamyizu al-unsuriyyu at-tamyizu muka ce tana nufin bambantawa al-unsuriyyu na asali eh kalima ta unsur ita suke kira phenomenon an gane ko Na'am.
shine al-aslu wal hasbu in an ce al-unsur ana nufin asalin abu al-hasabu ana nufin dangantakan mutum kasancewa shi dan fabi kaza ko dan gida kaza ko dan wani amma in an ka cikin ilimin kimiyya da da kimiyya su suna nufi da wato al- al-unsur m- al-mada al-asliya madatun asliya abinda shine asalin abu la yumkin tah- tahliluha ila absati minha ba a iya transformin ta ta koma wani abu asalin yanzu abu yan an ce asalin shi karfe karfe ne to ba a iya canza shi ya koma wani abu wanda ba karfe ba ina fata kana fahimta Na'am.
mani asalin dan adam ne shine ke tirata ya koma mi ya koma jini ya koma eh, tsoka ya koma kasusuwa sannan ya zan dan adam Na'am.
amma shi maniyin baya a iya maida shi ya koma wani abu
na'am ma'ana shine asalin ina fata ana fahimta ta Na'am.
to wannan shi ake kira unsur shi yasa suke cikin ilimin kimi suna au- i- i- shi- ki- ya- shi- ya- kimiyya suna amfani da shi kwarai da gaske wajen gano asalin halitta don saboda in an hada ta da wani abu ko kwayoyin halitta ko kwayoyin cututtuka ko gane wannan mutumin shine wanda ake nema ko ba shine wanda ake nema ba za a ibi yawun shi an san asalin su sai a duba a gani za a kalli idon kwaye idon shi nimiron da ke cikinta ko kula a yi amfani da shi haka ne ake ganewa yanzu cikin colonage abin da suke ce ma colonage ilimi na colonage a listin sa a ɗibi wani yanki na jikinka a yi wani ta- wata dabba ko wani ɗan adam irinka suna amfani da shi da wannan ne suke amfani na'am ok kalima ta listin sa na'am to eh, kenan wanda ya fara nuna bambancin asali shine shaidan shine shaidan da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin shaidan ya ce bai ma annabi adam sujada da aka zo cikin suratul araf sai ce ana khairun minhu ni na fi shi alkhairi saboda yana ganin asalinsa shi daga wuta ne khalaqtani min narin ka halicce ni daga wuta wa khalaqtahu min tin shi ko ka halicce shi daga mi daga tabo ko yumbu na laka na'am
in anan ni ake son a ci shi shaidan yana son ya nuna cewa asalinsa ya fi na wannan kidan daga nan sai fifita kansa ah to waɗansu malamai anan sai suka ce eh, eh, shaidan ya yi kiyasi kiyasi wanda bai dace ba an gane ko sai waɗansu malamai suka ce ai babu kiyasi anan domin mi domin zance a ce kiyasi babu wani kiyasi wanda shaidan kawai alfahari na yi a'a kafin yayi alfaharin sai da yayi kiyasin asalinsa da kiyasin annabi adam na'am ina fata an fahimci wannan Okay.
na ɗai kenan na biyu sai malamai suka yi raddi ka diba cikin qasasul anbiya na ibnu kathir musamman tsaba wanda an kai tahqiqin ta da eh, ala ahkam shaykh al-albani ko kuma eh, ka diba cikin al-azb an-namir na shaykh muhammad al-amin al-shanqiti a cikin suratul a'raf ya kawo wannan da dai sauran su littattafai cewa akwai raddi guda uku da aka yi wa shaitan na farko shine cewa da yace ana khayrun minhu kiyasin shi fasid ne domin ya saba ma umurnin Allah shi ko duk lokacin da kai kiyasi ya saba ma aya ta alqur'ani ko hadisi ingantacce ko umurni na Allah to wannan kiyasin babu shi don hankalinka bai kai kai baka kai Allah sanin abin da ya dace ba ina fata fahimci shi suke kira fasadul i'tiba waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a akwai ma wani raddi na biyu irin na udaba'u sha'ir yace idaftakharta bi aba'in lahum sharafun qulna sadaqta walakin bi'sa ma waladu idaftakharta bi aba'in lahum sharafun idan kana alfahari da iyayenka waɗanda an da kima da daraja qulna sadaqta sai mu ce kai gaskiya walakin bi'sa ma waladu sai dai tir da abin da sun ka aiha Mm.
ina fata an fahimci Na'am.
waɗansu kuma suka ce a'a wato eh, raddin da za a yi mashi dan ba a ma yarda ba da cewa wuta ta fi ƙasa Mm.
ba a ma yarda da wannan ba duk da yake wani malami yake cewa malaman da suka fifita ƙasa akan wuta a doktor a sheikh abdul muhammed al-tahan wanda ke karantarwa a ma'ahad na rabitat al-alamul islami a makka ya ce shi bai yarda a ce wuta ƙasa ta fi wuta ba dalilin sa kuma ce wuta duk aikin da muke yi zo a duniya da wuta ne muke yi muna da wutar lantarki muna da wuta wadda muke sude da ita an gane ko welda muna da wuta idan ita ce mota take tafiya ya ce to ya za a iya ce kasa ta fi wuta ina fata an fahimce to kiyasi ne yayi amma wannan kiyasin nashi akwai rauni gare shi wallahu ta'ala alam domin ita kasar in muka dubi amfani ta ba mu wa'in rayuwar ba mu isa kasa ba sannan duk abincin da muke ci daga kasa yake fitowa sannan wuta ita wuta ana kaffa kaffa da ita ina fata an fahimce to ka gani akan abin da waɗansu malamai suka tafi kenan shi yasa waɗansu malamai suka ce to shi shi dan koda an sakan mishi cewa asalin shi wuta tafi ƙasa to amma kuma wannan ba shi ke nuna cewa ya fi annabi adam ba shi ne ake kira at-taslimul jadali a cikin ilimin tattaunawa akwai abin da ake cewa at-taslimul jadali shine ka san da abin ba haka nan bane amma saboda kana son ka tafi zuwa ga wata hujja wadda zaka kai mutum ƙasa sai ka sakan mai don ka kai shi kan ka daure wani yana cewa to ai wannan ƙarya ne ba gaskiya bane ka san muna da mutane da ko bi su sun suka shi ba bane bari mu ka ayar qur'ani Allah subhanahu wataala a cikin suratul saba yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace makafirai wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin wa inna mu aw iyyakum ko ku la ala hudan akwai wanda yake akan shirya aw fi dhalalin mubin akwai wanda yake akan bata to shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba shakkai kai na akan gaskiya ba قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين sannan kuma annabi Ibrahim da ya tattauna da Namruz wanda an ce Namruz ne sunan sunan da yake babu nasi wanda ya tabbatar da wannan an gane ko sai kuma ba za mu karyata ba tunda babu nasin da yake ba sunan shi haka ba sai dai mun bar shi wallahu a'lam sai yace rabbi alladhi yuhyi wa yumit yace ubangiji na annabi Ibrahim yace shine wanda yake rayawa yake kashewa qala ana uhyi wa umit yace ni ma ina rayawa ina kashewa to kaga da ya gane yana da shubha ba ce bai yayi tabbas abin da kai haka nan bane sai ce fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al mashriqi fa'ti biha min al maghrib kaga ni Allah yana fitowa da rana min al mashriqi ta gabas ta fadi yamma to kai ka fito da taka da yamma ta fadi gabas kaga ba ya yarda cewa yana rayawa yana kashewa bane amma dan ya gane kidimamme ne bai san abin da yake ba da birtacce ne to sai ya kama wata hanya wanda zai bi ya juyar da shi to shi ake kira at-taslimul jadali To, yanzu mun samu wannan, sai mu zo zuwa ga anwa'ut tamyiz. Tun da yanzu mun faɗi at-tamyizul awwal. At-tamyiz kamar yadda malamai suka faɗe shi, ana iya ɗauka akwai at-tamyizud dini. Cikin addini ana samun wato al-mazhabi na mazhaba. Ina fata an fahimci ni. Sannan akwai at-tamyiz an gane ko wanda yake ba addini bane, amma at-tamyizun nasabi. Sannan akwai at-tamyizus suri, akwai at-tamyizul jasadi. an gane ko sannan akwai at-tamyizul launi akwai at-tamyizul adadi akwai at-tamyizul shakhsi akwai at-tamyizul makani waɗanda ka kama bin su sai illa ma sha Allah kuma yawan ga shine karatun mu na karshe na san tana yiwa ba za mu samu damar bijiran tusu duka gaba ɗaya kidan abin da dai lokaci ya bamu shine zamu amfani da shi to sai mu fara da na farko abubuwan da suke hada dan adam a duniya mun tafa dan wannan sune ababe guda hudu ar-rawabitul arba'a al-awasirul arba'a al-awasir da al-hamdani jam'u asira na farko muka ce akwai al'aƙida na biyu akwai wato addam ko annasab dangantaka na uku akwai al'ard ita ce ƙasa ko al-makan ko al-iqlim na hudu shine akwai al-maslaha waɗanda ababen guda hudu duk inda mutane suke a duniya su ne abubuwan da suke haɗa su dole sai an samu ɗaya daga ciki ko biyu ko uku ko hudu amma dai a ce babu ko ɗaya daga ciki wannan ba zai taɓa yiwuwa ba to anan sai mu zo ga at-tamyizul aqdi bambanci na aqida bambanci na mi na aqida bambanci na aqida akwai wanda musulunci ya yarda da shi akwai wanda musulunci bai yarda da shi ba na'am ina fata an fahimci shine cewa idan aqida ku ta bambanta da kai da mutum akwai abin da addinin musulunci bai yadda ba ka bambanta kanka da shi akwai abin da addinin musulunci ya yadda ka bambanta kanka da shi mu dauka akwai wata kissa da ta zo a cikin akwai aya da ta zo a cikin suratu Ali Imran ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون na'am idan ka dibi asbabun nuzul na saukar wannan aya za ka ga an ka asbabun nuzul suna da yawa amma da yawan su su inganta ba an gane ko za mu yi amfani mu tattara su ko waɗanda sun ka inganta don mu yi bayani akwai riwaya ta ikrima wannan riwaya bata inganta ba dama an ba da labarin cewa al-aus wal khazraj ina fata an fahimce ni al-aus wal khazraj a wannan kisa ba ne ya kamata mu kawo ta ba a ce kisan da ya kamata mu kawo shine cewa aya har yanzu dai a cikin eh, abin da cikin suratul nisa'i cikin suratul nisa'i ne inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'idina khasima na'am in ka dibi asbabun nuzul ka diba cikin sunan tirmidhi an gane ko da al-mu'jam al-kabir na imam tabrani an kawo asli asbabun nuzul na wannan da sauran littattafai malaman da ke tahqiqin asbabun nuzul suka ce wannan riwaya in an hada ta hasanul li ghairihi ta ita kadai kanta ba za ta inganta ba amma saboda hanyoyinta sun zo daban-daban za ta zama to hasanul li ghairihi kinan ta inganta na'am to anan sai mu ji wasu mutane ne suka yi sata a garin Madina da suka yi sata a garin Madina an ce mutum uku ne da Bashir da Mubashir an gane ko Eh, eh, da Bashir da Mubashir ina ganin da Bashar ne sunayen su guda uku na'am aka je ana kiransu banu ubairik suka yi sata eh, aka yi bincike daga baya aka gano su suna iddiayin su musulmi ne to shi bashir kan an ce shi munafiki ne bai musulunta ba na'am sai suka ce ai wani bai hudi ne ya wannan sata da aka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin ai dogon bincike saboda an kyautata zaton musulmi bayan sata bai sata na'am sai aka ga bai hudi na shi ko bai hudi an san shi da yaudara da komai sai aka dora mishi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dauki kamar bai hudi shi ya wannan abu amma sai Allah ya sabkar da ayoyi cewa wannan bai hudin ba shi ya wannan sata ba na'am إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب خوانا آه، أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا نعم.
ba za mu samu lokacin da za mu fassara wannan ayoyin ba almuhimmu dai Allah ya saukar da alqur'ani yace ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam litahkuma bainan nas dan kai hukunci tsakankanin mutane bima araka Allah da abinda Allah ya sanar da kai kenan da adalci wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl kaga bai ce da yace bainan nasi bai ce bainal muslimina ba bai ce bainal muslimina wal kuffar ba kuma bai ce kai bainal kafirina ba kuma bai ce bainal kafirina wal muslimina ba Na'am.
bainan nas tsakankanin mutane kaga at-tamyizu dini ashe musulunci bai yadda ba ka take haƙƙin wani ko ka zalunci wani dan addinin ku ba guda ba
na'am ina fatan mun fahimci wannan na'am an gane wannan da kyau to kaga ashe akwai at-tamyizu dini wanda za a yi don a zalunci wani to Allah bai yadda da wannan ba kuma musulunci bai yadda da wannan ba wannan na bada misali ne na'am at-tamyiz kuma cikin addini akwai at-tamyizul mazhabi shine na mazhaba yanzu idan Allah ya ce ba yahudi dibi yahudawa su ne suka fi kowa adawa da Allah na'am da su da mushrikai Allah ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashaku amma ba yahudi gashi Allah ya saukar da ayoyi ya kare masa hakkin sa sannan kuma mushrikai Allah ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu sannan wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa mushrikai Allah ce kada kyama ta sa ayi musu rashin adalci duk duniya ka gaya min addinin da yake dauke da wannan wacce dauke da ɗabi'a ingantatta irin addinin musulunci to kaga ashe musulunci bai yadda ba lokacin da za ka yi zalunci ka fake da addinin ka na'am
amma at tamyizu sahih tamyizi wanda musulunci ya yadda da shi
Mhm.
musulunci yace musulmi yana iya auren kirista mace amma kirista bai yadda bai halatta bai aure mace musulma to wannan yana daga cikin abin da ake suka musulunci da shi domin aya ce cikin suratul al- al- baqara da aya aya cikin suratul maida Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tankihu mushrikati hatta yu'min kada ku auri mushrika sai ta yi imani sai an ka hidda ahlul kitabi daga cikin su ma mushrikai ne dan ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikuna kaga suna daga cikin mushrikai amma nan sai an kai takhsisin su to sai Allah ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a cikin suratu wato al-ma'ida wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum a ya halatta aure kirista duk da yake akwai sharuɗa yanzu musulmi ba haka nan bane kawai dan mace tana kirista tunda malamai sun ce yanzu can musulmi su su yahudawa suna karshen musulmai yanzu ka in ka aure kirista ƴaƴanka za ta mai da su kafirai misali a can kasashen turai kuma kai baka da tacewa akan ta shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce yanzu yana buƙatar sharuɗa to sai su ce a ku musulmi kuna son mata da yawa ku kun ce halatta ne mu aure ko aure matan mu tunda kaza kaza kaza mu ku kun ce haramu kun nuna wani bambanci sai a ce a'a shi musulunci abin da ya sa ya yadda da wannan bambanci saboda shi kirista mu a addinin mu annabi isa annabin Allah ne abin girmamawa ne ba Allah bane duk wanda ya taba mutuncin annabi Musa annabi Isa ya kafirta ko wani annabi to kenan musulmi in ya auri kirista zai yi mutumta annabinta ba za a samu matsala ba shi yasa musulunci ya hana ka auri mushrika don mi don babu ta hanyar da za a bi ka girmama gunki kullum sai ka zagi gumaka kenan zaman ba zai yiwa ba amma kuma shi kirista idan yana son ya auri musulma ya yarda da annabin musulma ‘yan fuwa ‘yan tara in ji turawa to wannan a to wannan dai shi ya ƙarfi ya san wanda zai wai mai hisai ala ayyati hal da yawa kuma daga cikin kiristoci sun musulunta ta wannan hanya dan ka san shi mutum in ya ga shi na mace shi na so in bai anya ba da hankalin shi duk komai ta ya kai daga kirista ya ga ta musulma a ce mai a kana musulunta ce a bai musulunta a ce to wallahi baka arminta kaje ya ce to ya musulunta muna da wani yaro da an garin mu kwanni ya haukace bai da cikakken hankali kuma dan kwaya na mai karfi to baban shi ba musulmi na ba arni na ran da ya shawo kwaya abin tsoro na dan yana da karfi kwarai sai ya zo iske tsoho saman kujera sai ya dauke shi shi yaron yana sallah wani in ta kama mai yace ko kai kalmar shahada wallahi ko in buga ka kasa yace la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi to wannan kalma musan ba ta Allah da annabi ba Allah dai shi gyara Allah ya kyauta to madalla to wannan at-tamyizu dini kenan idan muka je zuwa ga tamyiz na biyu sai mu zo zuwa ga at-tamyizul launi an gane ko at-tamyizul launi shine bambanta launin wani da na wani shida daga cikin cututtukan da suke duniya ta sha matsala da su manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hijjatul wada ya faɗa la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa babu baki bai fi fari ba fari bai fi baki ba sannan hadisi na Abu Huraira wanda ya zo cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum Allah baya kallon jikinku kuma baya kallon surar jikinku a wata riwaya la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum cikin sahih Muslim har yanzu Allah baya kallon surar jikinku kuma Allah baya kallon dukiyarku walakin yanzuru ila qulubikum a wata riwaya kuma ta har yanzu cikin sahih muslim walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum kidan wata riwaya sai ta takaita wata riwaya ta kuma ta zo Allah yana kallon zukatanku da ayyukan da kuke yi nan ba ana Allah bai kallo ba Allah na kau da kai a'a Allah bai damu ba lalle Allah yana ganin ku amma abin da ake nufi Allah abin da yake auna mutane da shi shine wannan to yanzu idan muka duba duniya ta sha fama da irin waɗannan matsalolin bambanta launi yanzu misali idan aka ce za a yi taro na fararen mutane don saboda wasu harkokinsu can su su yi nasu za a yi taro na baƙaƙen mutane in dai adalci za a yi to babu matsala amma abin da ba a yadda da shi ba baki ya ce ya zalunci fari don yana fari fari ya zalunci baki don yana baki domin ba shi ya yi kanshi bakin nan ba kuma ba shi ya kanshi fari ba kuma ba shi ya makanshi yare ba na fata an fice ni to amma yanzu turawa da sun ka halatta maka su kasashen Afirka don mi saboda mu bakake ne African noir sai suka zo suka ba mai kasashen mu saboda mu ba mu da makamai ba mu yi lakol ba ba mu yi kaza ba aka zo aka yi ta kashe kashe aka yi ta yi muna kuma har yanzu ana bisa ga muna saboda mu bakake ne to daga da aka samu wannan balma kasashen kasar da take ganin duk duniya zo tafi kowace kasa ci gaba ita ce kasar America ba a jima da bata abolition de l'esclavage a bata esclavage ko a bata bambanci segregation da suke kira ko apartheid yanzu idan muka duba waɗanda masu kai fafutuka a ƙasar Amerika ya aka kare da su kashe su aka yi kuma turawan da suke jagoranci a wannan lokaci akwai babban ɗan fafutuka na ƙasar Amerika wanda su sun tanshi Martin Luther King wani baƙi ne na ƙasar Amerika wanda an haife shi ne a jihar ta Georgia an haife shi a alif da ɗari tara da ashirin da tara mil nafsan ya mutu alif da ɗari tara da sittin da takwas pastor ne mai wa'azi na kristanci ya samu kyauta wato ta Nobel kasan duk abin da yake na da alaka da kan ba ma wasu iske Nobel ba a ba wanda yake musulmi ko mai aikin addini a alif da ɗari tara da sittin da hudu suka bashi Nobel sannan a alif da ɗari tara da sittin da uku ya yi diskur wanda ya fi kowane diskur girma ga baƙaƙe a ƙasar America musamman 'yan fafutuka a minnafin sosantuwa shine I have a dream I have ina da rf je fais rf don da faransanci ba a cewa je le rf je fais rf ake cewa da faransanci kaso kama mu kasan suna bai da mu to wannan mutumin dan fafutuka ne kaga yaushe ne ilaiti asasi ne an kashe shi a alif da ɗari tara da sittin da takwas ba a bar kashe masu nuna a daina ruwa da launin fata ba ƙasar amerika ina ci gaba ga hadisan mu waɗanda shekara dubu ɗaya da ɗari da abu manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan qur'ani ya ce inna akramakum inda allahi atqakum kuna cewa kun ci gaba sannan na kun zo kun kai istaci de la liberté an kai wani gurki wanda ga nuna cewa yanzu an ba kowa yancin sa yaushe da an kama mutane yanci kuma yancin da ba a yadda ba a ɓoye ana yi tun da an nuna maka baka iya kaza ba baka iya kaza ba baka iya kaza ba kuma ana amfani da makami ana amfani da ilimin da aka fika kuma ana zaluntar ka yaushe wannan bumci ya kare bayan wannan akwai wani dan fafutuka a kasar America ana kiransa Malcolm X shi kuma an haife shi a alif da ɗari tara da ashirin da biyar ya mutu a alif da ɗari tara da sittin da biyar shi musulunta ya ma ana kiran shi Alhaji Malik fartufarol ne na na kungiyar musulmi ko mai magana da sunan musulmi shi ma halbe shi aka yi a minnafsan sosan sank saboda yana fafutukan cewa bakake suna da yanci kuma yana da fafutukan ya kare durwajilon kuma ya kare musulmi a kasar america a 1965 ba a kashe ba kashe mutane ba idan muka duba akwai Nelson Mandela na kasar Africa du Sud waɗanda mutanen turawan Ingila da suka zo suka mamaye musu kasar su suka zama su ne shugaba suka yi suka ce busu yadda ba kuma aka yi fafutuka suka fara ta farko da bayani tun da lauya ne aka yi suka ga wannan ba ta yi ƙarshe ya gudu ya zo Najeriya suka shiga yaƙi da makamai aka kama su aka kai shi gidan kasu an haife shi a alif da ɗari tara da sha takwas a min nafsan dizuit ya mutu 2013 ya yi shekara ashirin da bakwai gidan kasu yarsa wannan sai da ta kai lokacin da za a yi mata aure ma ina ganin ko ne bayan ko ta yi aure ne sannan ma aka sako shi ba wai don saboda za ta yi aure ba a'a saboda sun ga duniya ta yi musu ca kai mutumin da sai a ƙarshe-ƙarshen rayuwar mutane da yake ba su ‘yanci a alif da ɗari tara da nawa mutum ya shekara ashirin da bakwai ta yi ka gani yoshe na bakakin afirka sun ka samu ‘yanci haka zo kana cewa kai kayi ci gaba a duniya a'a wuta ta ake gani shi yasa mandela suke ba da labarin shi wannan mawdu'in namu isa akwai waya a ce zai iya karewa a tamyizin ga cikin wanga darasi amma dai tana yiwa shekara mai zuwa insha Allah ta'ala tunda naga lokaci ya fara kurke muna a sake dan dora shi sai ayi at-tamyiz na biyu in akwai rayuwa tunda sai bayan sallah babba Mandela ya zo a cikin wata cafeteria ya zo zai sha kafe ko kofi sai wani lokacin yana shugaban kasa sai aka ga wani farin mutum yana makarkata yana makarkata yana makarkata sai masu tsaron shi suna mamaki sai suka cika wancan mutumin sanyi yake ji aje a bashi riga sai mandila ta musu a'a ba sanyi yake ji ku tsare shi naka kawai sai daga hankali ya dauku pat sai ya tsere to sai mandila yake ce musu ba sanyi da yake ji ba yace gidan kasu shine wanda ya zamanin kida min kashi sai na su ba yayi shekara da shekaru yana kida min mugun kashi yana min dukan tsiya bari yi maka nakalawa amma a ƙarshe yau ga wanda ka yi ma wannan abin Allah ya mai da shi shugaban ƙasa shi tsammanin haka yaman dilla zai ce ku bani bindiga ku gani yanzu in yi ragargara wanga shege to ka gani ina ci gaba yake to wannan a tamyizu launi kenan tamyizi na bambanta launi na kaza da na kaza idan muka je gaba a gurguje saboda lokacin namu ba yawa ne da shi ba sai mu zo ga at-tamyizul makani annasabi tamyizun nasabi shine dangantakar wane ya fi wani wannan kuma ya taɓa faruwa a zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ɗaya daga cikin sahabbai da ake kira Abu Zarr hadisi na al-Ma'rur bin Suwaidi na cikin sahih Muslim akwai wani mutum baki da suka tattauna da shi sai ya zage shi ya ce mishi ya kai dan baka ya bi sauda aka zo aka gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa innaka mru'un fika jahiliya kai akwai jahiliya a cikin ka nan wani dan shi a suka dauka hadisi sai to kaje wai hadisi sahabi na an ce yana da jahiliya kuma an ce a rawaito hadisi gare shi a jahiliya ana nufin akwai sauran dabi'o'in jahiliya a cikin shi dan sahabban nan sun yi shirka ne sun ka musulunta kuma suna cikin bata alkur'ani ne zai shiryar da su ba wata matsala bace shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi na Abu Malik wato al-Ash'ari yake cewa arba'un min umuril jahiliya arba'un fi ummati min umuril jahiliya akwai abubuwa guda hudu na jahiliya daga cikin al'ummata la yatrukunahunna ba za su bar su ba al-fakhru fil fil ahsab wa ta'alu fil ansab al-fakhru fil ahsab yin alfahari da dangantaka ka kai dan wani na na fata an fice wa ta'alu fil ansab da suka zuwa ga dangantakan wani wani dan kaza na dan makodiya na dan mai sai da tsala na dan wane ne dan wane ne dan mahaukaciya na ga sunan dai sannan kuma yace wal istisqa bin nujum bari mu kawo na hudu da neman sa'a ko neman ruwa da taurari wan niyaha da yin kuka kuka da jiriki da wayo kaina shine ake nufi ba kuka da hawaye ba na abin nan idan mutum ya mutu shine an niyaha to kaga wannan annasabi kenan dibawu ne akwai lokaci mu kara wani daga cikin su okay to daga ciki sai kuma at-tamyiz al-makani shine bambanci na wuri ina fata ana fahimta ta bambanci na wuri abinda nake so in ce akwai at-tamyiz sahih an-nasabi na dangantaka yanzu idan za a renewal de la famille wanda ba duk dan fami ba idan aka ce mai wani kada ka zo ba wai na a nuna maka bambanci bane don a zalunce ka a'a wannan abu ne wanda ya shafi yan famin su kadai kenan suna da izinin su yi wannan abin amma kuma ba su da izinin su yi taro don su zalunce wani ina fatan kana fahimta ta kenan yanzu wani da an ce ana taron fami dan ba a kira ka ba kai ba dan fami bane me matsala wannan abu ne wanda ya shafe su amma kuma bai dace a ce taron da za a yi don a zalunci wani ne ina fata ana fahimta ta kenan akwai as-sahih akwai ghairu sahih sai at-tamyizul makani tamyizi na wuri saboda shi ko shi da alaka da abubuwa guda biyu ko a ce bako ko a ce dan birni da dan ƙauye ka san irin waɗannan abubuwan su ma akwai su to ba yau suka fara ba bari mu ɗauko mu gani ɗaya daga cikin su zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ta tafaruwa a cikin kissa guda biyu kissa ta farko ita ce wannan aya da muka kawo a cikin suratu ali imran dama ga wurinta ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan minal ladina utul kitaba yardukum ba'da imanikum kafirin ausu da khazraj sune kabilolin da suke a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam a Madina Yahudawa suna tare da su to Yahudawa da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo sai suka ga sun haɗe kai kenan yanzu su addinin su ya samu matsala kuma sun rasa magoya baya so Abdullahi ibn Ubay ibn Salul su ko shi za a ba shugabanci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo shugabanci ya kubce mishi to kina adawa ta tashi to yanzu yadda za a wargaza addinin musulunci da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine suke nema to sai suka tunatar da su suka ce wani bayahudi ne wato riwaya ce ta kai kusa riwaya guda bakwai akwai riwaya ta mujahid da aka kawo cikin asbabun nuzul akwai riwaya ta ikrima akwai riwaya ta qatada akwai riwaya ta muqatil bin hayyan ina fata an fahimce ni sannan kuma akwai riwaya ta ibnu jurayj to duka waɗanda riwayoyin ba su inganta ba akwai riwaya ta imamu suddin ba ta inganta ba riwaya wadda ta inganta ita ce riwaya ta abdullahi ibn abbas ita ce ta faɗi wannan sababin abin da ya faru ba sani ko an fahimce ni ba amma waɗancan riwayoyin dukkan su akwai rauni gare su to tun daga riwaya ta ibnu abbas ta inganta ta nuna da ausu da khazraj ne amma bata kawo wani ta kawo wato bata kawo ba yahudi ne yazo ya sasu wannan abin ba ya tuna musu yakin da suka yi a can da amma tun da waɗancan wagga riwaya ta inganta waɗancan guda shida din sai mu haɗa su mu ce abin zai iya haɗuwa sai a haɗa su tare kenan tafsilin shi zamu nema a cikin waɗancan kuma asalin riwaya shi na cikin riwaya ta Abdullahi ibn Abbas kadiba cikin al-isti'ab fi bayan al-asbab mawsu'ata asbabun nuzul yau ausu da khadra suna zamani an ce akwai bai yahudi sunansa Shas bin Qais yazo yace musu ai wane babanka ya kashe wane ka san da ba mutane ana son a hada ba sai a ce baban wane ya kashe baban wane ko baban wane yayi ma wane kaza ko wane shi ya armi matar wane bayan ya sake ta kaza sai rikici ya tashi suka manta da musulunci a tada tsoho adawa alhiqdu dafin inji larabawa kawai suka tashi da su rikici sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yazo da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo ya iske su sai yayi musu nasiha cewa wannan abin su ajiye shi suka ajiye wannan abin aka tattauna ina fata an fahimci ni a ƙarshe suka aje wannan sannan Allah ya saukar da waɗannan ayoyin to ana abin da nake son in ci shine cewa at-tamyizul makani saboda waɗannan suna wannan bangare yan gari na waɗannan suna wannan bangare yan gari na cewa aka so a buga su sannan kuma hadisi a ƙarshe an nuna min lokaci ya matso na Jabir bin Abdullah yana cikin wato abin nan sahihul Bukhari da sahih Muslim cewa wata rana muhajirun da ansar sun dawo daga yaki sai ɗaya daga cikin muhajirina ya ɗauki hannunsa kasa'a ya ɗauki hannunsa ya bugi bayan ko ɗumunyar ɗaya daga cikin sahabbai na al'ansar sai rikici ya tashi sai aka ɗauko ta kubba yanzu za a yakin musulunci aka koma ya lal ansara ya lal muhajirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da labari ya kai gare shi yazo ya ce haba kaka aka yi haka da'uha ku bar zancen wane dan dan gari kaza na dan gari kaza na kaga musulmi ne yace fa innaha muntina domin tana da wari kwarai da gaske to kaga wannan tamyiz almakadi ne na wannan gari da wannan gari wata a'a abin da ake so a ƙarshe shine cewa kullum aka yi magana ina na aiki yake ina hukuncin aiki kada ka kalli garin mutum kada ka kalli kasarsu kada ka kalli fatin mutum kada ka kalli komi nashi mi ya aikata shin aikin nan da ya aikata na gari ne ko ba na gari bane sai a masa hukunci shi yasa qur'ani kullun yace innal ladina amanu wa amilus salihati wallahu la yuhibbu adh-dhalimina wallahu yuhibbu as-sabirina wannan shine ka'ida amma ba tura da su cewa ba kai combatant system ka kai combatant kin annum a'a shi qur'ani cewa ya adibi aikin ka ai maka hukunci da abin da ka aikata lokaci ya kai karshe kuma maudu'in namu kinan ba mu sani ba ko shekara mai zuwa mu maida shi maudu'i na biyu ko a dan yi bita akan shi kafin a tashi in Allah ya sa akwai rayuwa sai shekara mai zuwa bayan sallah babba in Allah ya nuna mana abinda muka faɗa ya zama to daidai wai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta muna kuma dukan yan uwa kun ga dai wa'azi da ya gabata shekara guda muna neman gafara mun san wa'azi wata rana ya bata ma da rai wata rana ya gyara ma da rai shi wa'azi haka yake hatta da wanda ke wa'azin wata aya ta shafe shi shi ma sai ya faɗa dan sakon Allah ne ina fata an fahimce ni ko da mun bata ma da rai don Allah kai hankuri ba da kai bace ba tana yawa mu ba mu ma san da kai ba amma nafsi ne yazo muka yi bayani Allah ya gafarta mu gaba daya to Isa sai ai muna addu'a mu abin da musallami masu abin nan
alhamdulillah wahda wa salatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah yan uwa mun saurari karatu ga bakin malam almajiri Allah ya amfana da mu da karatu ta gani malam ya karanta da mu a ƙarshe kuma muna sanar da yan uwa cewa eh hudun ga karatuka don an tsaye da karatu yau ba yana nuhin ba za a ci gaba da Redivision ba, sasu a cikin gidan eh, za a TV da rinka ci gaba da rediyo ba sasu.
za a ci gaba da sasu insha Allah ta'ala sai an dawo sabin karatuka kuma insha Allah ta'ala insha Allah Allah ya amfana da mu da karatun da karatukan malam kai mana amin amin الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه amin اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا آمين.
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين amin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين.
واجعلنا للمتقين إماما amin اللهم آت نفوسنا تقواها آمين.
وزكها أنت خير من زكاها آمين.
أنت وليها مولاها amin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين.
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين